أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha biyar ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan daya na shekara 2026 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafin mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin al-qirawani littafi na mazhabar ta imam malik bin anas littafin da yake karantar da mu wasu daga cikin hukumce hukumcen shari'ar addinin mu na musulunci amma bisa fahimta ta mazhabar imam malik bin anas insha Allah har yanzu dai muna cikin wannan babi na 34 babi da yake bayani akan kasuwanci da abin da ya shafi kasuwanci mun kwar za mu tashi akan gabar wa manifta a da'aman fala ya ji su bai uhu kamla an yansu tafiyahu nan da muka ce za mu tashi ko? to kuwa ya gagar a ba da lamba kuwa ɗari da nawa sannan lamba ɗari da uku santurwa fashi santurwa daga sama ko da ƙasa a sama tsakiyar kenan kusan tsakiyar kawai an gani can an gani muje can bismillahir rahmanir rahim mala yake cewa wa manifta a da'aman فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل دعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزرارع التي لا يغتسل منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يهرم من بيع الطعام قبل قبضه أو تفاضل في الجنس الواحد منه malaki cewa wa manifta a da'aman yanzu duk mutumin da ya siye wani a kaddara ta abinci mana da abin da yake bangaren abinci wala ya juzu bai uhu kabla an yi abin da yake a ka'ida ta musulunci idan ka saya to baya halatta ka sai da shi har sai ka je ka karbo wannan abin da ka siya don cewa a na siya ina da kaya kaza a gurin wani na sai ton ɗin shinkafa a guri kaza wajen alhaji wani amma ban karbo ba a na sai ton ɗin masara a gurin wani amma ban karbo ba sai aka zo ana nema abunka to ba za ka ce ba a to kawo nawa kake bukata tar ka zake ta to kawo gashi gashi zaro takarda je karba a wajen wancan a musulunci ya hana haka wannan umarni da ake bamu domin rayuwarmu ta yi albarka rayuwarmu ta yi daɗi ba shawarar ka ce ake nema ba a'a shari'a ce ta hana haka kuma akwai hikimar da ta sanya ka gano hikimar ba ka gano hikima ba a matsayinka na musulmi da ka ce ka yarda da Allah ka imani da Allah da manzo Allah ka me kauya to wannan shine fa da doka abin da bai maka daɗi ba ma kuma Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza ka ci kabi sami'na wa adana wannan shine musulunci a ya za a yi kaza a a filis igira ƙara sun kare da kaza a kaza faktafe kaza zai baka kaza wannan kuma ayo wannan kuma ka shiga wani zogon tetai da wanda zai kai ka kuma ga sabon Allah ku ga hallaka ko ka yarda ina fata fahimta wannan doka ce ta musulmi a ka'ida idan musulmi ya sayi abu a wurin wani abu to bai halatta ka sai da abun a wurin sai ka karɓo shi ka kai shi shagonka ko ka karɓo shi ka kai shi mangazarka sai a je a gaban gazarka a yi ciniki ko da nawa ne ya halatta wannan shi ne abin da ake nufa nan fala ya juz bai uhu hatta ya sauke iza ka ni shira'u zalika idan ya kasance sayan wannan abu zalika ala wazanin aukainin au adadi ma'ana akan wazani ne ma'ana kilo ne ko sikeli ko awo ne ma'ana ko na tiya ma'ana dai an san adadin abin an auna abu kaza ne to bai halatta bi khilafi juzafi sabanin kaya wanda yake shi ba a wani bai haka nan a wannan ma'aikata na ce juzafi dila wanda abu kawai dila ce ga ta nan ta yi akwai mai kyau mara kyau da sauransu to wannan shi hukuncin shi daban shi wannan ya halatta ka iya yi domin asalin ta yi akwai mara kyau shi asararsa tana ga wanda ya saya ne kamar da kwace ake kaya da ake sai da kaya no test ka ya katse wannan ina ba ta fahimta shi wannan asararsa in ka siya da mutu asara ka gaje babu zancen amida maka ta to tunda za mu babu zancen amida asara da akan ka take to in ka siya ko wanda ba kai ka san abin da ka siya ina ba ta fahimta wa kazalika kullu da'am aw idami aw kullu sharabi to haka nan dukkan wani abinci ko kuma idam abin koka abin da ya kasance na haɗin kamiya kamar irin su nama da sauran suke ko irin su gishiri au kullu shiramu ko dukkan ko abin sha to fala illal ma sai ruwa kaɗai shi ma duk waɗannan abuwa bai halatta ka tsaye abu baka karɓa ba ba ka zuwa wajen mai nama mayanka ka so nama a gabanka a ce a wane wannan kayan na kaza ne eh a a ni kaza ne a sai da abu a a bari sai ka kai ka ce to ina ne ina tebur in ka fito tarra ta wajen tebur ina sai a yi ciniki ga duk wani abubuwan ne da ba mu ɗauke su komi ba muna yi to kuma duk waɗannan abubuwan su ne yau duk umar haba'isin matsalolinmu da talauci da muke ciki mana saba waɗannan dokoki na Allah abubuwa ne suna nan Allah ya hana muna yi kama daga irin waɗannan ɓangaren ciniki wanda musulunci ya hana mun kuma muke ganin shi ba kullum muna yi kama irin su tunace tunace kama irin su shaye shaye kama irin su ƙarya kama irin su zalunci duk waɗannan abubuwa wallahi duk su ne umar aba'ish da suke kamshe da aka kaɗa mana gangar talauci cewa mu talaka ne matsiyata ne ba mu da komi da sauransu alhali kwa rashin sani ne ya sa kaza ta kwana akan dami muna ƙarshen muna saman arziki Allah ya shi mana arziki ta ko'ina kuma ga shi nan falala ana gani amma idan ya rufe mun gagara a bar ma ka a tono na ƙasa kawai arzikin ƙasa da Allah mana noma da kiwo billahi lazi da zan mu tsaya mu ribace shi kowa yi wallahi da kowa a wadace yake an fice yunwa da don mu fi ƙarfin yunwa to amma saboda mun taɓa Allah kawai sai Allah ya kyale mu kana ji da kana gani gashi ka san wani cutar ka yake fa zalunta ka yake bai doke ka komai ba amma kuma dole kana da shi biyayya shi ne wannan mun san zalunta mu suke gashi nan kirikiri sun mai da ba kowa ba amma kuma mu ce wani abu saboda kamu ne na ubangiji idan muka saba wa Allah sai Allah dora mana wani bawansa sai takurza mu to ka kuje ko kuna waɗannan abubuwa barnake da ake zinace zinace da ake yi shaye shaye da ake yi sace sace da ake ƙarya da ake da waɗannan abubuwa wannan duk sune umur haba'is kuma in mutum zai gyara kansa da zuriyarsa insha Allah kuma zai ga hasken al'amura Allah subhanahu wataala haka al'umma gabaki da zamu gyara sai mu gani to dokoki ne waɗannan su ne su ne musulunci ba wai ne abin da magana ma ba kawai mu dai randebu a masallaci a zo a hada a sallah a yamu salawata a watsa shi kenan kuma kwaje shi kacar horiyarsa ba shi kadai ne musulunci ba musulunci rayuwa ce kutukan da mu'amala da sauransu mu gyara ga yadda zamantakewa mu ga yadda zami mu'amala mu ga yadda zami hirarraku mu ga yadda zami da sauransu to kun ga waɗannan dokoki ne ga sun amma yau duk ba mu ɗauke su ba ƴan kasuwa duka ba su ɗauka ba kai ba ƴan kasuwa da mu ma masu yan da kaji kaga wani abu a gurin wani ya zo ya ce a ai na wane ne wannan na sai na sai da ne ya kuce mu ku ɗauke shi ko shi kuma nan Allah ya kwashe albarka saboda riba ta shiga idan an ce mai riba duk abin da Allah ya hana abin da yake na zalunci shi to ina son kwanda kenan doka ce illal ma'asi ruwa shi wannan ruwa shari'a ta ba da dama za a iya musanya da shi za ka iya ba da ruwa a baka abinci za ka iya ba da ruwa a baka kiri za ka iya ba da ruwa a baka kuɗi za ka iya ba da shi wannan shi bai da san project shi za a iya musanya da shi da ko ta kowane abu amma sauran abinci shi kun ba da sabanin ruwa kana iya sayar ruwa da da kuɗinka kana iya sayar ruwa da abinci kana iya sayar ruwa da kaza ana iya masanyin duk ruwa da wadannan shi kuma wannan Allah subhanahu wataala ya gore ta wannan bangaren kawai aje a yi ta mu'amala amma sauran to bai halatta wa ma yakunu min adwiyati wa zarare allati la yutasaru minha zait fala yadkhulu zalika amma to malik ce wa ma ya kuna min aduwa ce duk abin da ya ɓarin kasance ɓangaren magani wazarare da abin da ya ɓarin kasance na ɓangaren shibuka amma allati la yi utasaru min hazzaiti daga cikin ayan itatuwan da ba a iya ba su mai a cikinsu bala ya dukkan tsalika bala ya dukkan tsalika to wannan baya shiga cikin fi ma yi huramu min bai ida'am kabile kabdihi cikin abubuwan da yake haramta na a sai da abinci kafin karɓar shi auta fadil fil jinsin wahidin ko kuma a yi fifiko a cikin jinsi wanda yake guda saboda haka su irin waɗannan abubuwa abin da ya shafi magani irin su zuma irin su habbatin sauda irin su wani abubuwan da ya shafi waɗannan kuma bangaren abin shifka irin abin da ya shafi irin su albasa su dan tafarnuwa da waye da sauransu aka ce to suna bala'i domin zalika fi ma yukhrum ba sa shi cikin waɗannan abubuwa min bai'in su waɗannan yace min bai'in na daga sayarwa fi min bai'in da'ami qabla qadabi qabadihi daga cikin sai da abinci kafin karɓarsa au ta fadul fil jinsin wahidu ko kuma fifiko a cikin jinsin guda wala ba'sa bi bai'il amil qaradi qabla an yastawfiyahu amma babu laifi za a iya sayan bai'il da'am za ka iya sai da abinci qaradi amma na bashi abinci na rabce qabla an yastafihu kafin ka karbe shi in na bashi ne kafin ka karbe shi shi wannan baya shari'a ta ce ba laifi shi wannan me ya sanya amma da sharaɗin shi wancan ya ba da kuɗi hannu a gabanka da sharaɗi amma da sharaɗin ya ba da kuɗi hannu kada ya kasance shi ma bashi ne in ya kasance bashi ne kenan yanzu ya zama bai uddaini biddaini cinikin bashi da bashi ko kuma ɓata bashi da bashi to saboda haka in ya kasance haka ne to yanzu kuma haramun ne musulunci ya hana shi ne ce wala ba su bai da'amil karti babu laifi mutum zai iya sai da abinci na bashi ka karbo abinci bashi to ka iya sai da shi da kuɗi hannu amma ba bashi ba da kuɗi hannu ba bashi ba in ka sai da shi a bashi to yanzu ya kasance bai uddaini biddaini ne cinikin bashi da bashi ne to saboda haka nan shi kuma sai musulunci ya hana wala ba'sa bi sharakati haka kuma babu laifi mutane za su iya yin sharaka in an ce sharaka tarayya a wajen abinci qabla qabdihi kafin ka karba abu alal misali yanzu ka sai abinci sai wani ya zo yana son abu kuna iya yin tarayya to mu haɗa kuɗi da ni da kai sai mu saya sai mu biya to na musulunci ya halatta an gane shi ba kenan ka saye abin an gama ciniki da kai amma baka biya ba sai wani ya zo ce yana so ta a ya ƙare cito abinda za a yi yanzu to mu hada mu siya ba mamaki kai kadi ba daman kudin na kayan da kai cinikin bai kai ba kenan dama sai kayi ne gose ka ce to alhaji da a dan jirkin ta mun zuwa wani lokaci ka karshen ta ta yi da zai ko a bata ta to shi kenan tunda kana so to yanzu abinda za a yi mu raba tsakiya to shi kenan kawo kudin rabi ka za muka siye shi babu zancen a nan ƙari babu zancen kuma neman riba kuna fahimta kun ga a nan aibin riba ba ta fito ba babu zancen riba babu zancen ƙari yanzu kenan tarayya ce za ku ku siya abu to ya halatta ci to kaza da mu aka siya to kawo kudin rabi in ka kudin rabi sai mu hada sai mu biya to wannan ya halatta shine asharka in kuka yi haka to ba laifi haka wala ba sa wannan wa tauliya haka nan kuma babu laifi kana iya jibinta wakilta wani akan tato ga wani nan zai je zai ba da ala misali kun yi magana da ɗan kasuwa akwai kaza ce akwai kaza to ina son kaza ta a duka kawai kaza ya rage kudinsu kuma kaza ne ta to amma to ga wani nan kai baka nan ta to zan tura wani ya je ya gani in ya gani sun yi komi kaza da zai ba da kudin kuma nan zai karbo ko ya ɗauko ya kawo mana ka wakilta wani a kai ba kai ba to shi ma musulunci ya halatta kenan yanzu ba cinikin ba nashi bane ba naka ne amma mi shine idanka shine kominka to shi ma musulunci da to zai doko kayan nan sai ya kawo kuma ba mamaki ba kuma ka iya bashi da lamunin ta to ya saida in na saida ne in ko ba na saida na kai wani guri ne je saida to shi ma nan babu laifi musulunci ya halatta wal'iƙalata fi ɗa'ami almakili ƙabla ƙabdihi hakanan kuma babu laifi mai siya ya rage wannan abu ga mai siya in citukai ma ina da bukatar kaza ko kuma a dai tsakaninku da kai da shi ba mamaki alimisa ne cito kai tun da ba ba kwada tsoki kayan ba to ni ma yana da bukata to ka bar mun ton kaza za ba ka ton kaza ma'ana ikala ka rage shi mai kayan ba mamaki yana gudanar an yi tirki ta a'a wani mutum bai yana maka duka ba zan iya baka dai kaza tunda dai ton kaza ne dauki ton kaza ka bar mun kan kaza a to to to to shi aka daidaita ba laifa yi laifi ba ko kuma a alal misali ƙari ya yi saura abin da ya saura ton kaza ne kana tsammanin ton kaza ne ce kan kaza ne kawai shi kenan da aka zo kuma sai aka samu wani ƙari ce a'a wane to tun da akwai wannan ƙarin to ni kuma na kabar mun shi na kusan asara ce zaka bani yanzu abin da za mu yi cinki hawancan ka ƙara masa ba laifi duka waɗannan duk ba laifi ba ne ba a siya a ƙara ko da sauransu amma dai ni a san adadin abin tun kafin a karba duk waɗannan abuwa zai iya karɓa wannan zai iya faruwa wa kullu aqd bay'in aw ijaratin aw qira'in bi khadarin aw gararin fi samanin aw masnunin aw ajalin fala yajuz ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول wa kulli aqdi bay'in aw ijaratin aw qira'in bi qadarin aw gararin dukkan wani kullu ciniki aw ijaratin ko kuma haya suhuri ijara bangaren abin da ya shafi haya ta bangaren gidaje da sauransu ita ce ake ce ma ijara kira'in haya ita kuma ta shafi bangaren mana suhuri ita kuma abin da ya shafi abin hawa motoci ko doki ko da sauran suna ake jama kira'i kun gane duka sahaya ne amma ita wannan ishara bangaren abin da ya shafi gidaje ita da ake jama ishara kira ita kuma bangaren abin da ya shafi suhurin abin hawa mai rai ko mara rai irin dabbobi da sauransu kasan da da babu motoci hayar raƙumi ake hayar jaki da sauransu duk baku da labarin nan ko sai a ba a yi haya raƙumi eh daga nan zai kai ka agadas raƙumi ya kai kaza guri kaza ga akan kaza eh da mu shi nan lakwal ma in za a yi a fakce yin su haka ake ba su ko doki ko raƙumi in kai da matakka ne sai a baka doki uku ɗaya naka na hawa ɗaya na matakka ɗaya kuma ɗauka ɗora muku kaya ko raƙumi haka eh mushinan lakwal da yawa ai lokacin sharatin ba ta yi ai daga ba sharatin ma ita ma alzamani ce sharatin ma alzamani ce eh har Kano ba ko kuma a doko hayar raƙumi daga agar har Kano ya kai maka kaya kaza ka dawo da shi akan kaza to kun ga waɗannan lokacin da had irin waɗannan abuwa to su ne ake jima kira bi hadarin to sai kasance a cikin wannan eh hayar ko suhurin akwai haɗari augarari ko kuma akwai rudi fi samanin au masununi ga dukiyar da za a bada kudin abin ko kuma a'a shi abin da za a bada au ajalin ko kuma a'a ga ajalin abin saboda haka fala ya shi sai musulunci ce to wannan abu duka bai halatta a nan mai ake nufi da haɗari haɗari mana ta abin akwai haɗari abin da ba a tabbata ba cewa samuwar wannan abu cito dokinka misali ce zaka bani suhurin dokinka ko zan sahurci dokinka amma kudin ribar da zan samu gobe in na je kasuwa ribar da zan samu gobe in na je kasuwa to ita ce zan baka yaya akwai hadari ko babu hadari a'a ai da ana yi abin da ka musulunci ya kawo ya faɗa ana yi ne ada ba ga nan muka karanta ba cinikin cikin ciki to in ba a yi musulunci ya faɗa duk abubuwa ne da a jahiliya ana yi zaka cewa wani to ina so ka dokin naka nan amma abin da zan samu riba da zan samu gobe to ita ce zan baka kun ga akwai akwai hadari a wannan ko ta yi a samo da yawa ta yi a samo kaɗan in aka samo da yawa shi kuma ƙyashi sai ya hana shi ya bada in an samo kaɗan shi kuma sai ce bai yarda ba to in aka zo aka ce ba a samu gaba ɗaya fa kaga shi ma matsala ce augarar ko kuma akwai rudi yaya rudin yake ma'ana abinda an samu yaƙinin cewa akwai shi to amma sai dai ana shakkun kubutar wannan abin tabbas akwai abin to amma matsalar abin ya kubuta ba zai kubuta ba ta ci ba zata ci ba to ai kuga akwai ruki misali kamar mutum ya sai 'ya'yan itatuwan da basu fara nana ba kai ka gaban zanga mutum ne yake da gonar mangoro eka goma aka shigo ga sun yi sun yi mangoro kula-kula kuka taka ya ce daga nan ya ce kana gani yi muje kuje kuje har da kuje karshe aka sake zage aka sake dawa ya ce wallahi to wata uzuri ne ya kama ni kuɗi ne nake so yanzu yanzu nan wata uzuri ta kama wata dilce za a yi ko kuma wata matsala ce nake so kashe in na ce in jira har wannan yana na a saida to kuma matsala za a shiga matsala to amma zo kai tun da kana da kuɗi zo ka saya kai kuma aka gaban zaga shi nono mangwara ya yi ƙula-ƙula da amma kuma ɗanyen shirat ne bai nuna ba sai ka siya kaga a nan mai ake ta ta yadda ka yanka ciniki tunan shi yake da bukata in ya ce ka za yake so a kai ka kada shi to amma in ka siya kai kai kana kaci banza kana tsammanin ka tsira ga dai bangwar yayi to amma bai nuna ba asara ce ko to kana da tabbasin ya nuna ko tsutsa ta zo ko darba ta zo kun san darba zan ga wani ruwa da zai dinga kama 'ya'yan itatuwa kamar ruwan wannan ƙwaro duk sai bi zai daddake shi shi ne ake kema darba duk sai bi ayayi tato mai yana to wani abu bata itatuwa ayayi tatuwa ne ko iska sai ga shi suka ita zo ga mangoro kawai da dare sai ayi wata iska irin ta lokacin damana ne ko lokacin iska kawai da safe sai ka zo ka tattami ayayin mangoro duk sun faɗi a ƙasa rajin ko itatuwa ma duk sun kakkarye duk iska ta tono itatuwan ta kakkarya ka kai kai gana ganin ka sai banza to yanzu ba shagari kawai sai aka yi iska sai ta zubda maka asara ta wace ce ka riga ka bashi kuɗi ka zo ka ce mace a wani a rama mu kuɗi na a to dama shi yasa musulunci ya hana ita kakku ina ba ta manta to kun ga wani akwai garari akwai rudi a cikin abu fi samanin au masnuni aw ila ajalin ma'ana kuma wannan haɗarin ko wani ruɗi zai iya zama a cikin dukiyar abin siya dukiyar a cikin dukiyar misali ka ce ma wane zan sai kaddararka amma ni ka san wannan raƙumin nan ƙato wannan bujimin nan mai tozo biyu ta ƙwarai na san shi ita to wannan raƙumin ya ɓace kwana kaza muna neman shi to abinda za a yi yanzu ka sai da mu wannan kaddarar taka wannan kayan naka da wannan raƙumin kai kuma ka je ka nemo shi in ka sami shi kawai cikin ya zama naka akwai haɗari ko babu akwai garabi ko babu to kuma duk waɗannan garar ruɗi ne akwai haɗari a ciki ko kuma a'a abin da za a siyan kamar mutum ya ce wane ya ce iya ina ba wannan nau ƙarshe shi ya ce iya wannan katon wanda yake kama buhu ya sa ɗan saka hamsin nan ɗan saka hamsin nan ya ɗaga cika ga ce ya ce kwana kaza ya ɓace mana daman yana mun gani gani me cinikin shi wani na sai da maka shi kawai da ya ka kamo shi ko kuma a'a shi wannan yana ganin banza ce a to abinda za a yi kai tunda baka iya mushi wanda sai da mushi a a to shikenan na zo zaka saya kaza ne to ga kudin ka ni bar na je in nemo shi kun ga akwai rudi ko akwai garari a ciki ko kuma a'a ciniki ne aka yi amma ajalin akwai kulu a ciki akwai rudi a cikin ajalin misali ka ce wane eh to ga kaya na kawo shi to nawa zaka sai da mai kaza kaza kaza ne kai annan kaya na da kyau eh to me ciniki aka yi ciniki to to amma kudi ba zan baka ba sai wane ya zo ka san yaro na wane eh zaidu ce eh to ya tafi Kano ya tafi sara kaza zai bi ta Onacha ya biyo ta wane ne fatakwar ya biyo ta kwatanu ya zo in ya zo ya zo da kaya da sauransu abinda aka samu wannan kudi da zai zo da su sai in biya ka to yaushe zai zo wallahi Allahu alam ne ba sai lokacin da zai zo ba kawai sai dai ya zo amma dai ba ka san to ya tana aika shi in ya zo na biya ka to duka waɗannan musulunci ke haramun ne duk abin da babu nutsuwa duk abin da babu tabbas duk abin da zai kawo ku yi hayaniya da kai da ɗan uwanka to musulunci ya hana to saboda ka duk musulunci shi haramta waɗannan abubuwa cikin duk zai hana in za a yi ciniki kawai a yi ciniki gar da ka ba ni in ba ka kaza ne gashi kaza ladarara wa ladarara ba cuta ba cutarwa haka musulunci ya musulunci bai yarda a cuce ka ba kuma kai ma bai yarda ka cuci wani ba a samu na lafiya a yi ta mu'amala kakka zalunce shi ya zalunce ka ka a cuce ka ba kai ma kaka cuta a samu na lafiya haka musulunci to duk waɗannan tsari ne da musulunci ya mana don mu ji daɗin rayuwa wallahi da musulmai zan mu tsara musulunci da kowa jin daɗi ko a yanzu ma haka mu'amala ta musulunci su kansu turawa arna sun tabbatar da cewa mu'amala ta kuɗi tsarin musulunci ya fi tafiya yanzu kaga mu sun hana mu yi bankin musulunci bankin islamic saboda su kawai abin da an ce harkar musulunci ce to su kawai ha an tsa maka zaka ga musulmi yana kyamar musulunci da an magana sai ta degrees terrorist to amma su can a ingila sun bude kan wannan ya ga banki na musulunci kuma tsari irin na musulunci wannan gaske su sun yana suna yi amma muna ba sami ba mu muka yi jagir su ne akwai shekara kwa shekaru baya da aka yi duk bankoki harkoki ta duniya na bankoki suka samu fayi amma duk waɗannan bankoki su da kansu suke bayyana suka bayyana ba wai wani musulmai ne ba suka musu kage ba bankinsu na musulunci da suke da shi su kuma bai samu fayi ta ba da yawa suka samu matsala a bangaren ma'amuli na kuɗi amma bankinsu na musulunci da suka yi sai shi bai samu fahimta ba kaga wani ƙara tabbatarwa cewa tsari na musulunci da musulunci nazariya ce tunani ne na mahalittinka ba wai kai kanka ba kai naka tunani takaitacce ne an gama maka tunanin kawai bi ne kai ka bi na farko kayan biyayya sa'annan kuma ka samu albarka sa'annan kuma ka samu ƙarin dukiya wai kaɗan daga cikin falala ya kaɓu ke tsarin musulunci na farko ka yi ibada ma'ana ka yi mahalicin garfi goyayya ka bi maganar Allah da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma wannan tsarin an sauƙaƙa maka duk wata wazuwa ce kawai naka bi ne kana bin kuma zaka abin ya tafi sama matsayi na uku tun da ka bi tsarin Allah to shi kuma sai Allah ya ƙara maka albarka a cikin abu sai ga abin ka yana ta tafiya sai ka daɗe kana shan zaranka kaɗan ne kana ji eh in dai kana bin tsarin Allah Allah ya ce kaza kana hudda haƙoƙin Allah kana bin abin da Allah ya ce wallahi zaka daɗe kana jin zaranka in ka kiyaye ba cuta ba zalunci ba fitsara sai ka kima kana jan zaranka to amma kun ga sai suka hana mu kaga daga nan ma inda a ce masu imani su kai wannan tsari na musulunci dini to amma duk babu Kwadbil eh. Eh.
masu tara masu Eh.
masu kuru Eh.
shi ne texas Eh.
kuma ta sun kai kuma ta kai ne bangaren kwartuna da warata ta san wani kusur da ya fi ne ya kaka a huda Hannu.
ya zama kare ne Eh.
ko mutum ya kashe kashe ne Eh.
ya suka sa su zama don bin biki a ga a kan kuku shi da kwartuna ne kuka shi in ka dauki ta san misali ko biya ko wani da texas ne Haka ne.
sun kasa su da kansu sun kasa sai su da wani
Haka ne. Kuma kaga wani abu da inda suke sanni suka a- amfani da shi inda kuma dan su yi da wannan bangaren kisa da wannan to amma kuma ka gani da suka yi wannan abubuwa yaya suke fama da ta'addanci a kasashen su kaga criminality a kasashen sun yawa prison din kuma yake kan ka gani eh eh kwarai ba mu san ko- wani abu da da zan ɗauki tarihin daular andalus kadai tarihin daular andalus yaya tun suka ruguza ta da rushe wata da yadda ta ba da kuma eh, eh, kwarai na ilimin bibliotekin da suka bari da waɗanda suka gaba kama duk ba akwai littattafai wasu littattafai da aka sa haidar yayi baki ma saboda goji yayi baki saboda tawada Eh, akwai abubuwa da yawa da suka waɗannan ma'ana iliminmu ne suka kwashe yanzu kuma sai mai da mu ne jahilai ba mu san koyi ba a- a- amma kuma zai zata zo duk zata bayyana Mm.
ma'auya shi ne
haka hatta filozofi na ta ibn rushd duk musulmi ne asalin su a medicine ibn hiyar duk origin abin to Allah kama mana to wallahi ko musulmi Allah a banza ko aka mai da mu jahilai wawaye ki da kuma ba don kuma dan su bautar da mu da su mai ga muna kuma mu kuma muka bi su kawai asu shi yasa kan muke ta shan wahala wallahi duk da aka dawo tsari na musulunci Allah za ku ga rayuwar ɗanɗananta ma ba ɗaya ce ba cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ka je inda kake so babu tashin hankali sai musulunci sai tsari na musulunci a zubo duke ku ba wanda zai ci muku duke gafi nan kowa albashin shi zai ci kuma albashin da kake rena dan kal'ayin sai ga Allah ya sanya shi albarka albashin ka ga ka siye kaza ka siye kaza ka siye abinci a gidanka ma ƴaƴan ka kaya duk wannan Allah ya sa albarka albarka ce Allah ya shayi gashi abin kullum sai karawa ke mu ce mu yi kuka albashin an kara ma albarka ga kuɗin ana samu sai alba ya cire albarkar Go- a yanzu arzikin da ake da shi na duniya ya bi na faɗa amma ni ash- yanzu kukan da ake da masifa da ake ciki ba ta kai saboda zalunci da waye Allah ya kiyaye albarkar abu Hmm? kaza Hmm. to shine to duk waɗannan abubuwa su ne tsari da musulunci yake faɗa mu ga yanda zamu inda dukkanmu da ƴan kasuwanmu muna irin wannan tsarin to wallahi sai ga an zamana lafiya amma yau kowa ya samu kasuwanci so yake ci dan uwansa to kun ga to musulunci ya hana duka abinda akwai hadari abinda akwai garari to duka irin waɗannan abubuwa bai halatta haka kuma yace wala yajuzu fil buyu'i kuna tabiya ne to bismillah eh wani eh mm mm kun fahimci nan besa kasuwanci da ake yanzu 'yan kasuwa sai aka je ka ce mutum ya baka bashin kuɗi sai ta bai da kuɗi shi bai da likidi dai amma ni ga shinkafa na yana ka ɗauka bashi in ka ɗauki bashi don ka je ka saida sai ka biya bukatar ka to amma a haka in ma inda kawai haka in ne da gaske da to ga shi ga wannan bashi ga yana shinkafa ana saida ta kaza kaza ne to ɗauki eh na rubuta a wata kawai zan kamu shi ke ya tafi da kayan shi ba haramu bane ba to amma matsalar a nan take kuma sai an tashi a ce ya san sai da zaka yi sai ce to nawa zaka sai da mu eh yanzu na baka bahun shinkafa kai a onzil onzil ka gane ko to yanzu kuma tafiya zaka yi da shi sai ce to ya ka wani eh to nawa zaka sai da mu haramun riba ce mana riba ce ta shiga ta shiga ko jika goma shi da na farko a ƙa'idance shi shi mai kayan da ya sai da muka baya halatta ya sai kayan da ya sai da muka a gurin ɗaya kenan ya sai da muka to bai halatta shi ya sai wannan kaya na biyu ka'ida ta biyu kuma sa'an nan ya rage ya karya ka ya san ka shi kuma musulunci da yake ba da yake a bada bashi shi kuma dan a yaye ma junanmu damuwa ne manzan lazi yuqridullaha qaradan hasanan fayudaifu lahu ma'ana musulunci Allah subhanahu wataala ya tsora mana mu dinga taimaka ma ƴan uwanmu da bashi me yasa ya musulunci bashi yana da cikin hanyar da ake zurzuta din problemin talauci solution yana daga cikin hanyoyi na kawo matsala wannan sauki a wajen talauci kana bukata ce ta kamo ka kuma yana da cikin abubuwan da hanyoyi na kawo sauki a wajen ta'addanci ala misali malama ce ta ranar da baka da shi me baka baya da shi ranar da kai da barawo ne shawara ku da yanzu ka ji alam sai yana da baka matsala ta kama ka amma ga muka yanzu ce suna kana da bukatar gida to yanzu ka shi ga wannan ka tabbata makwabcinka ne ya hana ka shi ma wancan ya hana kuma kasan suna da shi za ka ji daɗi za ka su da ƙima to yanzu duk karo da kuma ko ina ka ci matsala ta ko ta rashin lafiya da sauransu ko ta wani uzuri duk ka buga ka rasa yanzu in ba tsoron Allah ba in ka ga wani a ajiye ka ɗauka ko ka ɗauka ba ko kuma in ka ga a'a wani za a zo kaza ko kuma a'a baka iya zuwa ka haɗa baki ma da wasu ka je a zo a bige shi saboda da kyautata maka ba duk wani abuwa shekan zai duka maka waɗannan tunani ka ce to yi amfanin su ba su taimaka ba to a garma a buge su ko kuma a wa ce to barin tun da da wani barin sake akuyarwa ne in je in sai da in je biya bukata ta ko ɗauke ka za'in nan to kaga an ƙara matsala ko ba ƙara matsala ba saboda haka sai musulunci ana sai musulunci ce bashi ana bada shi fi sabilillah eh duk wanda ya ba taimaka wa dan uwansa to kai ya zo da taimakon da ka bada na bashi Allah ne zai baka lada ribar wannan bashi naka a kun Allah ne take ba a cikin wannan kuɗi ka bada ba to ya za a yi kuɗi na ya fito dan kan kuɗin kai matsale sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisi ingantacce yace kuma madalul gani zulmun taurin bashi na mawadaci zalunci ne ma'ana an baka bashi kuma kana da shi ka ɗoka ka ba wata kada to da kai da wanda ya fashi da makami ɗaya da kai da wanda ya zalunci a musulunci duk ɗaya ne in ji masu Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an yi sekirize in ko ba a yi ba sekirize to kun ga to dan mu taimaka wa juna kenan bai kamata ba a ce ka ba mutum bashi kuma ka zo ka karya shi ka san abin da yake kaza da sauransu haka ma da yawa kuma suna da yaransu wannan ba shi zai yi maka ba a san ka gan shi alhaji ne kai koma gan to amma yana da yaransa da ya riga ya ba su kuɗi su ma suna ke su ne za a kira ka a ce su nawa zaka saida sai ka saida a sha ɗaya suka san ka san da amma sai a sayi shi ko tara ko goma wani ma an suka ga abu ke ma sai ya haske takwas kai kuma saboda kuɗin da kake bukata ba shinkafar ba sai ka saida dan ka je ka biya wata bukata an cuce ka ko ba a cuce ka ba kaga kuma nau'i na zalunci ba dan kana so ka ɗauko shinkafar ba to kuma ka ɗauko shinkafa a hakan ka samu ɗan kuɗin ma mai ɗan dama wanda ya kamata shi ma baka biya aka karya maka shi kuma kai in ka tashi sai ka biya shi ka goma sha ɗaya ka zaka ji haushi ko ba zaka ji haushi ba an zalunce ko ba zalunce ka ba to kaga duk shine musanya musulunci haramta waɗannan wani ba ne ma na kan nan ba Mm.
ba shi kake so misali ana sai da abu misali ba shi kake so bayan biyar da gare mutum misali na dora ni haka ne su zafi kamar ya ban gane ko ko biyar ne ke siya Mm.
in zan ba ka ba shi ba ka kai biyar da rai zan ba ka
shi wanda shi kuma bai ufi bai ateni shi ma haramun ne musulunci bai bai atun fi bai bai bai ufi bai ateni bai atun fi bai ateni ciniki ɗaya a cikin ciniki biyu shi ma haramun ne eh hadisi ne duka suna nan ingantattu ka dauki ku dauki bulugu da marami duk suna nan a baji waɗannan hadisan suna nan duka waɗannan hadisi da manzo ingantattu hadisai da suka da a karkashin su ne malamai suka yi waɗannan abubuwa inda in ka- inda cikin babun hadisi ne duk za ku ji hadisan eh yanzu kenan fiqhu ke muke karanta ta malamai mana rinsume na malamai ne sun yin nan akan babun banjo eh hortu hortu eh ana eh bayanin fartu Hmm. eh amma daga ba a ce an fasa ku yi ciniki daga baya a tara ciniki shi ma akwai babu akwai hadisi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa almuta baya ali bil khiyari masu ciniki biyu suna da zaɓi amma malam ya tafarraka matukar ba su raba ba fai za ta farka idan suka rabu to shi kenan su kuma ciniki ya kafu babu zancen fartu na na gane fartu ma'ana kenan a warware magana yanzu na fahimce ka kun gane idan aka rubuta su kuma babu zancen a wannan alal misali amma mun bido hankalinmu gaba daya yanzu da ni da kai muna zaune a yanzu ana hira sai ka ga wannan abin ka ce ustaz ina wannan abin naka ka- ina san shi ka ce ya to ni ma kaza ne sai shi sosai ta to gashi na siya sai ka miko mun na baka matukar muna zaune har bandezar anan ba mu rabu ba can zaka tashi bandezar kawai sai kai tunani ashe kai a gida da gobe babu abin kari babu kaza kai kuma kudin ne ka dauke ka bara kace kai ustaz in wallahi na san abin nan amma wallahi banda kudin zan shiga gida akwai matsala saboda haka wannan ciniki babu ustaz ga kayanka ba na kudi na to wannan ya halatta tunda ba mu rabu ba na tare kudi daya kun gane in da kuwa ciniki da mutum kuna zaune guri daya ba a rabu ba to kuna iya tadawa musulunci nan amma matukar a'a yanzu ba yanzu kamar da mun yanzu ne mun kai ciniki ka ba ni na baka to kuwa shi kenan aka tafi gida sai an jima kuma aka hudu majalisa hira sai ka ce usar kai wannan abu fa na je kuɗi da wannan ba to wannan babu shi ya hana abin shi ba shi ba ne musulunci ne yace shi ma ai shine wanda tsari ne muke bi na doka ta umurni ne na musulunci ba shawarar ka ce ba ko misali shine annabi sai yace in kuna tare to ciniki yana da kuna da zabi kana iya cewa in kai tunani ka ce ka fasa amma in har an rabu shikenan mun yi marshe konkuli to babu zance wannan malam ya tafarrada hadisi ne shi ma ingantacce ne mu gani mm shi ne mu gani ba abin da mai tunda ba shi ba ba ni ina na ba to shi kuma shi ma bukatun ya wuce ta ce yi ma bukatun ya yi ya tunta shi ne mu san to ai shine umarni ne na manzon Allah muke bi shi mai kudin shi ma ba zai ce ba a'a ban yarda ba annabi ai da ya bala yace in muna tare zan iya fasawa an gane kenan in kana bin umarnin manzon Allah ni nace na fasa kai ma ba zaka ce a'a ni ban yarda ba in kai kai kuma wa ka saba ma manzon Allah ka saba ma an gane to sai anan shi ma a karkashin wani hadisi sai malamai suka ce to amma ashe kai malami ne ka riga ka san hadisi manzon Allah ce in ana tare za a iya fasawa ka gane da aka yi cinikin kai dan ka tabbatar da cinikin da wayo kawai sai ka tashi ka dan zaga wani guri kawai ka tafi ka kace kai wannan na tafi je dawo zan je in gaida wannan in dawo kawai da mu hikima ce dan dan ka tabbatar da wannan to sai aka ce wannan wayon bai yi ba a kawai rabuwa da wannan to to shikenan mun tafi to shikenan ina fata kun gane rabuwa ta gaske ba ta wayo ba shi ne 'yan malamai suka ce in ta wayo ne don ka je ka dawo don ka halatta wannan ciniki to shi ma yau da yau ka dawo to shi wannan kenan a nan ba zancen ya mun babu ya mun daɗi ko ya ƙi maka daɗi ba a'a yaya matsayin soyayyen mu umarnin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne yace kaza yawa yace in muna tare zan iya fasawa sai nace na fasa to kai wannan kaka shi haushi ni ma kuma kan ji haushi dan a wannan kenan wannan shine in muna da imani amma an ba imanin to sai mu sai ka ji haushi wani ya mun kaza da sauransu don abin da ka kuma kan gani kuma ka kuma yawa to insha Allah to kashi yadda al'amarin yake hadisi ne shi ma to duka su insha Allah Allah sai muka gama ba mamaki sai mu sa da sun hadisi shi ba sai ku ga babin nan insha Allah dauda kana mun hal lokaci yayi halal eh eh kwarai da gaske to yanzu abinci da lokaci yayi mu kwana a wannan gaba wala ya juzu fi buyu'i a tadlis ko? ko kuma mukana wa kulla akadar zai misali a sake maimaita a sake maimaita wannan gabar ko? to a yi tambayoyi an tsayar an tsira to jaka a mai tambaya ya shi wa alaikun salam to jaka Allah sa a cikin ibada ce ta wani jan tsanan eh ni da ina da masallacin nan eh yau da shekara da zama mm
haka har yanzu kamar ladan ki har kama da masallacin mm nake so in san a suna mm yaya ne ake yana
yaya aiki ladan nake so mutum ladan nake so lada ne lada ne kiran sallah aka san shi kiran sallah mutane sanan lada ne lada ne suna da matsayi a musulunci hadisai suna na ingantattu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lada ne sun fi kowa dogon wuya a a musulunci da da ma'ana hadisai da wannan ma'ana falalar eh, ladanci to amma da ya an rena ladanci al al- ladanci ba abin rena bane ba ne matsalar ladananmu agalabiya ladane su suke sa kansu ba sa zuwa su karanta ladani kai kai kanka da kanka duk wanda zai yi ladanci ya je ya karanta yaya ka'idar ladanci take ya ake kiran sallah kalar kiran sallah nawa ne ya kuma ya kamata a yi da sauransu ina fata fahimta aikin ladani shine zo ya kiran sallah ba an yi kiran sallah sannan kuma a dan ba da rata ta tsakanin sai kuma ya tada ikama ya ƙara ikama to ya ƙari wannan shine aikin ladan kamar yadda muka saba kasan da yawa gaskiya sabo ne amma wala ba musulunci bane wannan kwata ba tare da ladanci da ake mutum kaje lada ne zai salati Allahu akbar na kuga Allahu akbar bid'a ne babu shi samsam ko a Saudiya da kuke gani bid'a ne ko na Saudiya da suke yau da zaka samu babban Usaimin kaje ka mishi fatawa akai zai tabbatar maka cewa bid'a ne ina ba ta fahimta ladanci kai dan in ka diba mazhab malaman mu ma na mazhab malikiya suna cewa su akwai wanda ma suka kallaza ma idan ladani yana irin wani kungi ba tare da wata larura ba ba tare da uzuri ba alal misali yanzu jama'a ce ta yawa ana bukatar can a kwanga da wannan sauransu suka ce in babu wannan larurar to saboda haka in yayi ma kamar ya bata sallar shi yana da cin nau'in da ya ma sallarsa ta shiwi shi malaman mu na mazhab malikiya ma su tsananta ma suka yi akai ma fatawar wannan bane in dai babu da eh kuwa ta ladani kuwa ta ladani ba yace Allahu akbar rabbana wa lakal hamd Allahu akbar la ba eh babu shi bid'a ne saboda haka idan mutum yana ɗaga murya masu wasu a gano masahan ma kaga masahan malai gama akwai da bangaren malaman da suka suna gani ma kusan ma in yayi haka ma idan gam yayi ma ko sallar ya bata sallar shi wasu wanda suka tsananta to abu ne kun san da yake gaskiya karancin ilimi ne abu ne kuma an saba amma mi alhamdulillah kuma shine amfanin karatunmu da muke nan in muka zo nan muka yi karatu jewa mutum ya ji abu kaga cikin iko Allah sai samu nutsuwa sai ga ya bar wadannan abuwa ma'ana shin abubuwan da kadan kadan mu dinga barin su wallahi abubuwa ne wanda babu su eh jewa rashin sani ne gaskiya an kafa su dubban karatun addini wani kuma da abin da dan adam ya saba aka zo aka ce miki bari ko sai ya ji wani abu daban ko annabi da ya zo da addini ba kaga sai da aka ta wahala tukwa sunna dauki ma tarihin sunna ba kwanan da muka yi tarihin sunna ba Allah ji Allah ji kan murgaye malan tso inda bai ba da kansa ba aka zazzage shi aka zaki uwarsa aka zaki aka toke shi aka yi menene kowa tsoro yake amma gaske ce ya yarda ta to shikenan ya kai kauye ce to aka ka yau ga shi sunna hijabi wannan fa a lokacin kafirci ne dan wutan ne kasa shi to yanzu da bai tsaye ba da yau yanzu kuma dan yanzu alal misali ko dan gargajiya ne ko dan kace hijabi kafirci ne ka kai ne za tambayar ma da za mu anya kwana yana cikin hankalinsa amma ko an yi lokacin da aka ce kafirci ne kuma kowa ya yarda kafirci ne amma da aka yi haƙuri tafiya tana tafiya ana karatu ga gano makarantar mata ta aka yi fasikanci amma da aka yi haƙuri tafiya ta tafiya sai to ga shiyo masu ce fasikanci ne kuma suna yi to shi haka addini sai an hankali kenan karantarwa ce mu dinga kun shine bambancin mu kun ga mu da muke zama muna karatu duk inda muka je abu da ya saba sai ga mutum iya kokarin sai ga da kadan kadan na kokarin ya gudda wannan abu wallahi ba wallahi ba karaman ni'ima ce ba Allah mana wanda bai shi karatun ba to shi kana faɗa mishi ma burka oh to ku shi ɗan sabon addini ne ɗan tsananin addini ɗan kaza ɗan kaza kaza da sauransu amma in a gaban shi aka karanta aka yi kaza sai ka ji alhamdulillah zuciya ta gamsu ya haƙuri da sauransu a takaice dai gaskiya muna yi ne amma kisila ba ba bid'a ne ba musulunci bane ba daga murya ta ladan da sauransu da yawa ma alal misali barin kara muku ma wajen ta da ikama in an zo ta da ikama zan hayya ala salati ala la ilaha zaka shi ana daga murya la ilaha illallah wajen koko yana la ilaha illallah sai da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi bai halatta ba doki hadisin a karkashin hadisin da ya zo sai ce fi kalbihi a kokoyi mai kiran sallah fi kalbi a zuciya kamar faɗa in ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sha da Allah ila illa ka sha da Allah la sha da annabi Muhammad in ya hayya ala salati ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa yake ce la ilaha illa amma sai ke fi kalbi duk wanda ya faɗa a zuciyar shi da halal janna zai shiga aljanna karkashin hadisin yana na hadisin yana ji ko muawiya ne wannan kaga fi kalbi to amma shi dan ya mun fi karfin shi mun yi tunda mun siro mun kokari mai kira sallah muna yi ko to mun fi shi da nan to mi zai sai su kuma su abubuwa da kai kake gani an gine ne wannan kaza to daga muryar nan shi ma illa ne bid'a ne dan hadisi ta fi kalbi ka fada a ranka ma'ana a asirci ma'ana kaka daga murya kaka daga murya ko wannan la ilaha illallah ba wanda shi ka amma ka amma bakin ka labban ka asirrance ma'ana labban ka yayi haka ake so manzo Allah ce duk wanda ya haka da kalal janna ya shiga aljanna to amma kaga kenan wannan bakin cikin aljanna kam kenan kan mu samu wannan to bari sai maka makali ya hana ka kenan sai ka shigo da albidiya dan hana ka shiga aljanna matsiyaci to amma kaga duk mun saba da an zo ana yin haka je har ma a masallaci wani lokaci gaba gida la ilaha illallah wa da rasul to gas da mu duka kokari wallahi mu yi kokari ba su ba ba daidai dai ba hadisin ta fi kalbi ni su a zuciya mana mu kokaya a sirri ba sai mun daga murya ba to kaga shi duk waɗannan abubuwa in wanda ba zan ba don karatu muke ana ba in wani guri ne wani fada ta to kashi ka ya zo mana da sabo kashi a takaice kenan malam ba in ta da ikama eh
ba irin na yadda ake kira su tare kuma da zai yi mafi kawai da mutum duka ɗaya ne duka da kiran sal a duka ana da kiran sallah da iqama duka kokoyo ake asir asirra yawa asirra wa alaikum salam eh shi ma a tsayawa kamar wajen sujudu wannan eh wani ma zaka ji in ko zauna da shi a kusa da nan ya- yana dan wannan eh daga murya yana dan wannan nan. gaskiya ya saba a sirri ake yi a dinga a dinga ma'ana me yake sawa kishin addini ne ka san hamasa ce ta san Allah da manzo fi sabilillah to amma mi kar wannan hamasa sai ta kai kuma ka- ta bata maka wannan inka gewa masa ne ba wai da suna yi da gangan bane ba a'a wallahi san Allah da manzo ne san kokarin sa samu ladan wannan abin wannan yake yi to amma mi shine inda muna karatu a hankali sai mutum ya gane duk waɗannan abuwa a sirrin ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh ko karatun qur'ani ba a so kai karatun qur'ani da zaka hana wasu barci yanzu kaga mutum da yawa muna sa karatun alqur'ani a lasifika da dare waye da sauransu in kai magana ce to karatun qur'anin ne to amma kuma karatun qur'ani ka hana mara lafiya barci ka hana yara kanana ka hana wani yayi barci ka hana kaza ka shiga haƙƙin al'umma da sauransu manzon Allah ma ya tarda Umar yana yace Umar ka sassauta kai kuma Abubakar ka dan daga murya daidai kaɗan ma'ana shi ne daidai yadda zaka jiyar da kanka mun gane to irin wani abu in muka bari shi ɗan ne bakin cikin muna kokarin abin to shi ne sai kullum sai dan kullum ko wani abu da kake gani to dan Allah da dan abu kadan shi kuma manzo Allah ya ce wannan abin da muke renawa hadisi ne manzo ta ittaqil muhaqirati zunub yace ku ji tsoron wasu abubuwa da kuke rena zunubai ne kanana da kuke rena su yace kuna gasu ba komai ba yace yau da su kana tara yace ka bada misali yace kamar mutane ne sun shiga daji suna da jama'ar da yawa tawaga sai aka ce to a zamna a sabka ayi abinci su to ba ice aka ce to kowa je nemo ice guda mutum dubu da aka ce kowa je dogo silin ice guda kaga akwai wahala ba wahala da kaji ka dauko to waka to amma dubun nan kowa da zai zo ya aje ya aje ya za a yi sai ga zan ba ga guda to mun san Allah ya ce haka wannan kanana abubuwa da kake renawa suke cinye ma mutum ladansa to kun ga fiye shi ce ta shedan alaikun salam ina fara barin dan gama kuna gani ya jama'a kenan mi ta kokarin eh, irin waɗannan abubuwa in muka ji nasiya mi ta kokari a hankali mu dinga barin su lalle hamasa da san addini da san Allah da manzo ke kara mu to amma mu dinga kokarin yaya zani dan munafikin shedan ne yake kara mana cin dan kai kaza in nan da Allah ba koyi bane kai sai waɗannan ahan wa alaikum salam kamar yin bisa ne kiran sallah eh ina ganin bilal shi sai da kare da shi mm
ya koyi kiran sallah da ke kuma ga yadda ake kiran sallah eh haka yi mm idan kiran sallah ka ta ake makaranta a koyi har rufa mai mm a ko waɗanda ka yi mm ta waɗanda kiran sallah da ka samu samu da saboda sai ka ta harafin da ake kawo mm rikin kawai kuma a yi kiran sallah daidai shi ai ita ce magana da muka fara ba- bayani muka ce da yawa ladananmu suna da kokari agalabiya ladan aka ce ai wani karin magana kita ladan shi ke kai karkar da kanka ma'ana da yawa san Allah da manzo son kokarin samun falalan nan suka kama amma mi da yawa ba su je suka zauna gaban malam ba aka gyara musu shine yanzu nasiha da kenan ta farko da na fara kenan da yawa ladananmu su dinga zuwa ka samu gaban malam malam bari in kiran sallah a kaɗan kaɗan kashi yaya na akwai gyara in abu ya kai da kaɗan kaɗan ana gyara ana gyara ana gyara domin a samu wannan falala ta hadisai na shi ne abin da nasiya ta farko da na fara da ta gaskiya ƙoƙarin bayan Allah ne suna so amma da yawa ba ka zai akwai ko na saba ne ina ji Allahu akbar zaka ji wani ya zo ce Allahu akbar wannan wani ashhadu Allah ila wanda sauransu bi sabilillah kenan yanzu duk wanda bai hana ba a yau kadda ka yi girman kai je ka ka samu tsakanin ka ka samu malamin da ka nutsu da shi malam kawai abin da na so da Allah a gyara min kiran sallah bari in kiran sallah ka ci sai a fara da karan karan in tun daga Allahu akbar ko ka fara ko ka tsaya kar ku shi da ka wannan gobe sai ka ji ka nuna kana Allahu akbar sai ji a'a ba akbar ake cewa Allahu akbar ku gyara yau ku tsaya nan gobe kuma a sake dawowa sai a wuce gaba a shahadu a shahadu ya ce a'a ba a shahadu ake ce ba a shahadu ko eh ko a shahadu yawa kun gane ka gyara wallahi in kuka gyara ladan hadisai suna na akalla na san hadisi ba su kura uku zan kawo maka wani hadis na balalar lada ne kuna gane kenan shedan dan guji ba wallahi lada ne ba karamin mutum bane ba Allah a musulunci to amma shedan dan kai barka ka ribaci wannan abin sai sun ya maka girman kai da Allah kai zo in iyawa ne in kaza ne sai kai girman kai ka gagara gyarawa ka tafi a kuma ka rasa ladan shi ne ina mana nasiha ga baki da yan uwa wallahi duka kokarin da muke son Allah da manzo ne wallahi kokari amma mu mu dinka kokarin gyarawa wallahi da za ka koma a hankali a gyara maka Allah zaka saka shi garaba sannan wallahi ladan ba karamin mutum bane ba a musulunci duk yana da cikin mugun makirci na shedan ya sanya akari a cikin rance da rance ladan kawai an wani samu kaskataccen mutum ne mara abin yi wallahi yana cikin makirci shedan to ladan ba karamin mutum ne ba a musulunci to amma meye matsalar ladannan mu yau gaskiya rashin gyarawa mu yi kokari dan Allah tun me san falalar musamman ma latijawan mu dan in ku duk masallacin da Allah ya baku latijo to wallahi ku suna da mi kakken ku samu Allah lafiya dan duk kananan yaran nan ba su yi muku ladanci kamar da latijo ya fito da asuba kan lokaci ya ga azam dan masallacin bai da ladan mataccen masallaci ne gaskiya ladan shine raya masallaci in faɗa mu gaskiya to in Allah ba ku latijo to wallahi Allah ba ku wata ni'ima to ko babban abin da za ku yi a hikimanci ya za a yi wannan latijan ya gyara kawai shi ne Allah kuma ba su ikon gyara su danne zuciya eh aha lalika salam eh eh to kase eh sai ka sai da ta ka bada kudin fi sabila in kuma wani kadara ta su shiga wani aikin Allah kamar alim misali ka sai siminti ne da ita yanzu kuma dan riba ne yanzu kuma ana gina masallaci ko ana gina makanta ko ana gina rijiya sai ka ji ta ku zo ku doka ga na fi sabilillah shikenan ka rabu da ita a in wani abu ne na sai da ne a a sai da ka bada kudin fi sabilillah a a mota ce ka siya da ita kai ta masallaci to ga wannan mota fi sabila a dinga zuwa wa'azi da ita ka sab ka gunda a'a da kaje banki sai aka baka gashi kudin ka miliyan goma ne sai aka kawo maka miliyan goma da da da miliyan daya ke sha daya ka gane ke na wannan sha daya miliyan daya ba ta kace ba to ka ka mera ma yan banki in ka mera musu ka kara ma barna da waki ma'ana ka kara ma barna barna kana fahimta ka ka mera ka ce a ni ba zan taba ba sai kuma ka musu ka bar musu barna kwato ta ka ƙara musu ƙarfi domin sai ka ce to shikenan kana fitowa a nan take sai ka ware kudin ka miliyan ko goma ka sami ita wannan ka zo Allah shi ta mala a ji a sai man isa da ake zuwa wa'azi a'a ga makaranta a gina fasali da ita a'a ga masallaci a yi kaza shikenan ka rabu da ita a'a ko su bayan Allah ma suna nada musu da abinci a siya abinci a raba musu da ko kuma kowa raba musu da siya shikenan ka rabu da ita haka ake wa alaikum salam eh wata sallah eh kamar ina
sauran sai mutum ya kai wajen a'a shi ne muka ai shi ne muka magana zai halatta wannan yanzu alal misali kamar yanzu a ce nan masallaci a ce masallacin juma'a ne kaga jama'a tana can baya kuma babu lasifika da liman zai ta kai mishi to nan kaga ana da bukatar ladan ya kuka yaje in ma can buladan sai a samu wani can ya kara ko kuma ana cikin sallah sai aka yi kufiyar yanzu akwai jama'a da yawa to sai wani ya daga to wannan yayi sunna yayi daidai ma'ana ya taimaka kuna fahimta amma babu larura komai yanzu la speaker liman yana karatu da la speaker ana ji ta ko ina wani ya dinga daga murya yana ladanci to wannan shine har ma nake faɗa muku wasu daga wasu daga an samu wasu daga cikin malamanmu na maza malamai suna ganin shi liman ladan in ma ya bata maka sallah saboda wannan kudin da yayi wani harka ce kara ta cikin sallah da babu ita yawa eh eh eh eh eh ya ci wannan zaka faɗa amma ba zaka daga murya ba a'a ai wanda ai baka yi ta ba ma ai baka yi ba ka ka ba ta sallaka eh amma ka daga kuma kai yanzu kana cikin sallah ka dinga daga wasu ka kai jini wasu kuma ka saba yawwa amma in baka yi ta ba ma ai baka yi su ba ma in ka da mutum ya bar guda uku sai yayi su da kabla ma eh ilimin yace Allahu akbar kai ma yace Allahu akbar in yace sami Allahu liman hamida kace rabbana wa lakal hamd kana ba ki sai kai eh duk sai ka faɗa an baka faɗa ba ka ba sai ka yi kama da ka sallaka illa eh eh eh eh eh eh
sai wanda ya zo sai ce sai ce wanda ga da shi ne muna kai shi simi na ne
inda shi ne bai kamar dai ni ta shi ni ne na fara ni ce maka ina so ka zai shi sai ka ce ni ta kwami amma ba su kudi ba eh sai wanda ya zo sai ce wanda ga inda shi ne yana kai shi simi kuma yana sai da mushi ne a eh kamar dai takare to bai to bai halatta yanzu yayi ciniki akan ciniki musulunci annabi ya hana hadisi ne ma wala zai arfi an ko tai neman aure kan akan neman aure ko ciki akan ciki ne manzo Allah ya hana ba su kan su kudi ba eh ba ka su kudi yo ai na daga ko yanzu Allah misali muka je kasuwa sai ka ji ne muna ciniki da wannan sai nawa wannan sai sai ce kaza ne a ina da Allah a rage mun kaza a kaza ne sai kuma sai kaga ya maka arha ka fito daga yabe kaga dan yabe ya fito daga arha eh da ka zo kawai sai ka ce mishi wani kai ni na siya kaza ma to kayi haram in aka sai da maka ka siya amma kuma kayi haram domin kayi kai a'a abin da za ka kyale shi har ya tsida bayan tsida ya ya tafi shi to sai ka dawo ko kuma ka tambaye shi a'a yana tsaye kawai yayin shi kashi ya tafi wani ka ba su sayan wani abu ya ce eh na ba su saya ya to wani to ni mai ci sai ni ya ba ka izini na fasa na fita kenan yanzu ya fita to sai ku yi to amma kun ga shi ma yau kun ga duk ba mu yi ko duk yana daga cikin matsalolin da Allah ke jarabta mu wallahi da abubuwa eh
samu nutsuwa eh yin cewa koyon da daga rikima inda ya ce Allahu Akbar eh inda kai ko da liman inda ya ce Allahu Akbar mm
da kuma da shi ne sai ka fito ko ko fito yadda da ke da shi Allahu Akbar asir asiri ake fada a cikin zubar yawa ai wai a cikin kafin kalbi ba sai ka ce ina kuma ya ba sai ka da kuna ba ma'ana har bakinka ya motsa kuna gani ma'ana bakinka ya motsa shine abinda ake cewa sirri zaka faɗa abu ba kawai haka ba ina yi gwamnati Allah ka ce Allahu akbar sai amma na faɗa Allahu akbar to man a'a sai ba ne ni ma sai ce baki na motsa ka gani Eh, yawwa ka ka yi da ka yi disability shi ba ina fata an gane eh ga- ma'ana ka faɗa abin da yadda ba za ka yi jene in na kusa da kai ba kun gane abin da musulunci yake kullun kada ka yi jene in na kusa da kai ba amma mi bakin ka ya motsa kawai daga bakin ka ya motsa a wannan abin alama yayi laifin kamar a galabi a kurame ba baki ba suke diba ba to shikenan kawai ka samu lada kai
na lura abin da wani yau wane wanda ya shi ba da dan kuma eh to to yau ya- daga yau a kare yau ya ji shi kenan a daɗin abin eh daɗin daɗin abin karatu eh eh ina zo eh na da mu ji eh eh eh ne sabo ne ga Allah haka eh to to ai Allah haka eh haka ne ba to ya- kenan yanzu abinda za ku kiyaye kenan ku ku dinka yi a cikin ranku shi kenan alhamdulillah ku ga shi dadin karatu wallahi ku ga wallahi shi ganda ba ku eh Allah kare Allah haka eh Allah akbar wata rana wata rana malamin yana karatu wani a ce- a cikin gida sun- sun yi rikici da matarsa kawai ana gama sallar magarba malam sai ya fara wa'azi malamin da muka yi karatu ya fara wazi na alhamdulillah kawai ya ɗauko maudu'i rikici tsakanin ko babu da aka fara ko ake babu tsakanin rikici maza matsalar da suka yi a cikin gida ne da iyalinsa kawai ita ce kuma yanzu malam ya ɗauko da tiriyar tiriyar kamar kai kaci an zo da nan yana zamne tun yana haka yana haka karshe Allah Allah shi kai Allah ka mata da shi wannan ake safu suna muke ce masa kai karshe sai da muke ce malam wai malam dan Allah waye zai faɗa maka abin da muka yi da mata wala ya ce karatu ne ce wallahi to kun ga wallahi kun ga kowane yana da cikin falalar wa'azi da mun wallahi an kadda yana cikin falalar kun ga da mun karu sa'annan ka bi sunnar manzo Allah kuma ka gyara wallahi wanda shi kuma manzo Allah da mai ce kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun yake dan adam mai kuskure ne bayan mai kuskure shine da an ji faɗa masa kuma ya gyara manzo Allah ta wani ya kowa amma babu wanda bai kuskure babu shi manzo Allah da kare Allah kare amma manzo Allah ce fiyayye wanda kawai da an faɗa musu kuma ya gyara ya bani ya bani manzo Allah ce to wanda ya fi kowa ya bi ka kai da nan to amma mutumin da za a faɗa mishi ai wallahi kaza to wanda kuma ya zuwa Allah da abin da Allah ba shi ba gyara ta saka da alheri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم